إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 22 ga wata na jumadar akhira hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da 27 ga wata na biyu shekara 2019 yau insha Allah za mu ci gaba da karatu na almuwatta ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na uku a wannan littafi na muwatta darasi na uku za mu insha Allah a darasi da ya gabata ina cikin bayani na al-mufassal wadda ƙarshen ruwaya ta umar bin khattab wanda ya kama abin mutala sha'ari na lokacin sallah mun zo daidai ƙarshen hadisin waƙara fiya bi surataini tawilataini min al-mufassal ka karanta sura guda biyu masu tsawo daga cikin al-mufassal ƙarƙashin wannan na bashi ruwaya wadda ta albani ya inganta da ya tabbatar da ruwaya cikin silas yakin shi wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa utitu makana taurat sab'u tuwal wa makana zabur al-ma'in wa makana al-injil al-masani wa fudlut bil mufassal magana ruwaya kenan abinda yake hodi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an bani matsayin attaura kenan ta annabi musa an bani saba'u tuwal surori bakwai masu tsawo na alkur'ani suna wara daga bakara ali imran nisa'i alma'ida an'am da surat araf sai saɓani kan idan aka ɗauki da tauba da amfa da sura guda sune na bakon idan aka ce sura biyu ce ke suratu yunus wannan su ne ma'ana sabar tuwal surori guda bakwai masu na alkurani ya ce alma'ini kuma an ya ce wannan shine matsayin attaura ita kuma kambacin zabura aka ban alma'in alma'in tana kamawa a cikin qur'ani ina ga daga daga harkon daga bayan sabar tuwal har zuwa ƙarshen sajada zuwa ƙarshen sajada kuma daga sajada sai almasani wanda ya ce ita almasani an ban ita matsayin injil ita kuma tana harawa daga bayan sajada zuwa ƙarshen sutul ahzab zuwa ƙarshen ahzab kenan wannan sune abinda ake na yake cewa ga daga ahzab zuwa zuwa hujurat daga ahzab zuwa hujurat eh wannan sune wannan aka bashi kamacin wancan littafin kamacin at-taura da zabur da injil ya ce wa fadiltu bil mufassal an bani nahi su an yi ta da al-mufassal me al-mufassal surori na daga hujurat zuwa ƙarshen nazi'at shi masu tsawonsu da ita ma mai almufassar kin amsu almufassar don yadda aka raba su da surori masu sura-sura guntan surori tiwal mufassar su ma arba mana arba mufassar gida uku almufassar arba ta gida uku akwai tiwal akwai alwusta ko wasu mufassar ko alkisar mufassar za ka cikin taunu fikin an ce tiwalin mufassal ko mufassal ko a cikin sa a ce doguwa dogayen ko tsakatsakiya ko gajeru in suka ce tawalin mufassal suna magana ne daga farkon qaf zuwa ƙarshen nazi'at ina gani shine matsayinsu tsaka tsakiyar mufassal daga abasa zuwa ƙarshen suratul layl zuwa ƙarshen suratul layl shine shine tsaka tsakiyar mufassal daga kenan abasa zuwa ƙarshen suratul layl daga kuma duha zuwa ƙarshen qur'ani shine alqisalul mufassal wannan shine bayanin da ya kamata a a wata sati lokaci ya kare insha Allah za mu tashi hadisi na nawa nawa na bakwai ne ko na kuno ne ta takwas ko to da mu mai kan saba abinda shine hadisin Hisham ko bin Urwa ko eh kenan eh mu rike da kyau da yan uwa ganin yadda muke so mutu da littafin ba tare ba da tsawaita karatun ko littafin don kama bar hadisan amma ala kulli hal kamar na insha muna da kaman kokarin neman karuwa da abin da ya inganta musamman da ya inganta da wanda bai inganta ba ko da wata ranta kama wata tattaunawa ka san matsayin abin da karanta ganin muna da taƙiƙi ko takadiji na abu usama salim bin eid al-hilali kenan ina dogara da shi ne kan duk mutu kan hadisi kayan mu wuce musan matsayin wannan hadisi insha Allah ko na ko wanda ba su suke da matani duk da akasa yana sa mawqufi ko sa tafarrada bi malik to idan mun zo wajen magana matsayin hadisin mutum daidai wurin ya sa ima sa sahihi kenan ko sa sahihin abin da da zai gane matsayin ruwa da ya karanta na magana matsayin hadisin da ya karanta وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى العشعري أن سل العثر والشمس بيداء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن سل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شدر الليل ولا تكن من الغافلين wannan hadisi ne wanda cewa mun yi bayani kan cewa hadisin munqati dan shi wanda mai bayar labarin bai game da Umar ba shi Urwa ke cewa kenan dai wajen isnadi yana da rauni waya abin da yake cikin hadisin cewa Umar bin Khattab ya aika takarda zuwa ga Abi Musa al-Ash'ari iya mai umarnin an salli al-asara wa shamsu bayda naqiya ka sallaci la'asar rana tana farafas farafas ƙadar ma ya suru rakib lasa farasik gwalgwadon da ɗan sama mai hawan doki zai tahiya da farsaki uku kenan rana ta faɗa wa an sallin isha kuma ka sallaci sallin isha ma bayan na kawai da tulusun tsakanin shigar lokacinta da zuwa sulusun dare kenan na harko fa in akharta in haka jinkirta sallar isha fa ila shatarul layl bakinta dai zuwa rabin dare wala takun min al-ghafilin kaka zamanto daga cikin rabkananu yan wa maganar cewa ruwaya bata inganta ba wannan bai ture wannan hukuncin da yake ciki ta wata hanya daban yakan yi wannan magana mu samu wata madogara a kanta a wata ruwa daban ingantatta amma wannan da muke karantawa ce ita kadai ba ta isa maka hujja a wani lokaci amma magana yakan yi an ce hadisi da'ifi ne amma wai dan an ce da'ifi ne kai haka kurin farkon karatu baka iya cewa gaba ɗaya hukuncin ka ture shi yakan wannan hukuncin mu same shi a wata hanya daban yanzu nan idan muka ce an ka diba abin da yake hukumta mana kenan mutum zai sallar la'asar a kusan ta yi nesa da an ce gwalgwadon da za ka yi ta farsaki uku ran ta fada farsaki uku shine mil tara mil tara kilo kenan kusan za mu ce goma sha uku da rabi ka kware kenan an ja la'asar a gaskiyar magana dan haka za ka yi tahiyal ko a kawai ka yaka tana zuwa ba balle akan abin hawa shi ya magana arrakim to da mun dai ruwayat akwai matsala wajen sanadin balle ya maka hujja dama abin da yake ciki cewa ita sallar isha abu ne za mu samu ta hanyoyi daban annabi sallallahu alaihi wasallam jikin sallar isha har ta kai sulusun dare akan ce ta ta ba amatul layl mahi yawan dare ya tafi to amma dai wannan shubuhoyi amatul layl kaza sukan kawo shubha wata ran yayin jinkirin sallar isha an ce har mahi yawan dare ya tafi ya wato sallar isha ya ce wannan innahu lawaqatuha laula ana shuka ala ummati wannan shine lokacin ta in ba dan kan matsa mu al'umma ta ba to wannan yake dauki ina ce kenan ita sallar isha an ce ta gaba amatu da kenan har zuwa bayan nisfin dare tana nan wannan ihtimal ne kamar da Hafiz ibn Hajar cikin Fatul Bari ke ka wannan maganar ba ta ɗauke waccan magana ta wannan abin yakan yi ɗaukan maganar amma zahirin magana ya zo cewa salatul isha ila nisfin layl ruwayar da imam muslim ya roto haka imam nasa'i haka nan abu dawud kenan nasi karara na sallar isha tan annabi ya mata iyaka zuwa nisfin layl zuwa rabin dare amma kace al-awsat har zuwa tsakiyar rabin dare tsakiyar dare kuma ta lokacin isha ce wakati salatul isha ila nisfin layl karkashin wannan ya kamata ana masu dogara da waccan ruwaya annabi ya jin sallar isha sukan ce isha wasu ma sukan ce an sallar isha tana nan har ya zuwa ketawa alfajir suna tarayyar lokaci da ita da sallah ta magariba suna nan tare har ya zuwa lokacin ma'ana asuba ta sukan kawo inda za ka samu raka'a biyar kahin ketawa alfajir ka samu magariba da isha a lokaci in wallon dole mu ma kan mu adalci wannan magana magana wai ba nassin hadisi bane ba ba manzo Allah bane wannan bayani wannan hukuncin kana da isha isha magriba tana nan har ya zuwa ketowa alfijr a fa'inta ce ta wasu magabata Allah gafarta musu kuma ta saba ma nassi karar ingantacce wanda ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam misali cikin sai musulun manzo Allah iya cewa waqt salatul maghrib malamiki bi shafaq lokacin magariba iya nan malamin gibi shafak matuƙa jabi bace ba ka iya bace akwai shi cewa magariba lokacin magariba iya nan matuƙa jabi bace ba iya bace kenan babu shi wani in zai kama shi ba to ya ga ruwaya cewa ita kanta sallah misali ta asuba iya ta wata salatul magarib malam ta tada shams salatul subi malam ta tada shams asuba tana nan matuƙa rana ba ta keto ba ba rana akwai sallah asuba to me yasa ce za a yarda duk wurin guda ne ya za a yi ka yarda bayan hudowar rana asuba ta huce kuma ka yarda bayan bacewar waje akwai magariba ko ka yarda bayan rabin dare akwai akwai akwai isha yanda ke duk nasin abin da kana hadisi ba abin da na fiye ba nasin hadisi sai suka zo cewa lokacin isha iya nan har zuwa rabin dare in ya wuce kenan ka kan shiga matsala lokacin magarba iya nan matuƙa ja bai bace ba in mace kenan ka tashi ga matsala lokacin asuba na nan matuƙa rana mata hudu ba in ta hudu akwai akwai sallar lokacin sallar asuba kai akwai asuba bayan hudu rana wannan shine gaskiyar magana kenan wannan maganganu cewa isha tana nan har zuwa rabin dare akwai nasu da tabbatar da ita yace wala takun min al-ghafilin kakka zamanto daga cikin rabkanan kenan wannan ruwayar masu sa alama ta matsalin hadisi ya sa za kenan abin da shaida ifi kenan sai wa haddasa ne an malik an yazid bin ziyad an abdullahi bin rafi مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان زدك مثلك والعصر إذا كان زدك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وسل الصبح بغبش يعني الغلس wannan hadisi sahihi ne amma makufi ne cewa ulama da magani hadisi makufi da marfu'i a ce makufi kina wani abu ne wanda aka dangana masa sahabi yakan yi a samu ta magana hadisi marfu'i wanda ya zai ci karo da wannan ganin wannan sahaban iya bai samu wannan labari ba wani lokaci za a kawo hujja da sahabin ganin ba a samu wani sahabi ba da ya saka mishi bayanin da yi tunda musamman matsayin hadisi gashi wannan hadisi ne makufi kuma ya inganta ya ce abin da yake ruwayar shi mai abdullahi bin rafi ya tambaya abu huraira ya ma abu tambaya akan lokacin sallah sai abu huraira ke ce mashi ana ukhbiruk zan baka kwa labari na lokacin sallah sai yake ce mashi sallar zuhur ka sallaci az-zuhur idza kana zilluka mithlak idan inuwarka ta yi tsawonka kari mu kuji ko kenan yanzu ya wajen kashe hudu uku da rabi ta huce da ko haka ya ce ka sallaci a zuwar lokacin da inuwarka ta yi tsawonka ya ce wa la'asara idan kanar zilluka misalai ita kuma la'asar lokacin da inuwarka ta yi biyinka wal maghrib idza gharabat shams ita kuma magariba lokacin da rana ta fada wal isha ita kuma isha tana nan ma bainaka wa bain thuluthil layl tsakanin fadawa kenan shigar lokacinta da zuwa sulusun dare na farko zuwa an ce goma da ishirin ne zamu ci yanzu misali karshen lokacin sulusun layl shigar lokacin karshen lokacin na farko sulusun dare na farko karshen shi ya ce wa sanda su baka sallaci asuba bi gabashin ya maka mai tafsirin a gabash ya ce algalas da jijihi to a wannan hadisi duk da ya inganta su ko ya inganta bangaren sanadi ko to amma akwai matsala kan lokacin cewa sai inuwa ka tsantsan da za a zawar bayani zamu ji bayani a gaban insha Allah bayani ma gabata baya azur tana shiga tun daga zawar lokacin ido ka ta tsawonka shine karshen lokacinta shigar la'asar kenan gaskiyar magana kenan kuma la'asar tana shiga daga inuwa ka ta tsawonka la'asar ba sai ta biyinka ba wani iya cikin abin da aka samu matsala ta a hanaf za ka ga su a yanzu haka duk da suke ba sallar la'asar sai can wajen bai misali biyar da wani abu can rana ta nisa kan wani ruwayoyi ne suke ɗauka ma ba su tabbata ba daga manzan da Allah ya bi sallallahu alaihi sai hadisi na gaba wa haddathani an malik an ishaq bin abdullah bin abi talha an anas bin malik annahu qala كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف فيجدهم يصلون العصر anas bin malik ke bar labari cewa mukan sallaci sallah ta la'asar an san sahabi ne kenan a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne bukhari ya kaje muslima kawo shi kuma dai marfu'i ne da ganin abinda manzo Allah ke yi yace za mu sallaci la'asar mu tahi zuwa ga wannan gidaje na banu amr wanda suke cikin al'awali za mu same su suna sallar la'asar mana ba su kare ba a lokacin da suka yi a la'asar su za su yi wancan mutanen suna cikin su za su zama suka fara suna la'asar wannan me yake karantar da kai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin la'asar da wuri ba wancan abin da aka ce ba a da wuri yake yin ta daga ta yake yin ta har yanzu domin aka ce bin amar a karancin al'awali mil biyu zuwa mil uku ake fara mai al'awali limita fere-fere garuruwa na kewayen gari garuruwa na kewayen gari suka sun sa sa sa anan saji da magana irin saji irin sun mutu irin su karka da mari garuruwa na kewayen gari to sai ta al'awali duka gari na kewayen madina garuruwa akwai wani mil uku har zuwa mil goma ana kiransa al'awali to anan idan aka ɗauka cewa ƙaddara a ɗauki mai kusa 'yan mil uku zuwa mil uku a ƙasa kenan zuwa kilo hudu da rabi zuwa biyar nan kuma wai bayan su sun yi ne amma za su je wajen banu amar a halin da za su je suna sallar asakin su wannan iya karantar da kai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah da wurin tal asar kuma yana karantar da mu ne ba dole bane sai an yi lokacin sallah guda gaba daya a ce a yi kira guda kowa sallah tare aka yi sallah a nan haka sabi kuma a je wani wuri ana yi kenan sahabbai sukan raba lokacin sallah manzala yana raye a yi anan inda yake a je wata unguwa daban bisa wara ma ko suna yi magana kenan kuma da maganar la'asar annabi yana yin ta da wuri ba sai inuwa ba ta yi tsawon ta biyun kamar da muka a can baya kenan wani da wannan ruwaya an ce bukari ya ka musulun ya ka kuma dama an san dai dama ruwaya ta tabbatar ta nan wa haddathani an malik an ibn shihab an anas ibn malik annahu qala kunna nusalli al-asr thumma yadhhabu adh-dhahib ila quba فيأتيهم والشمس مرتفعة أنس بن مالك يبقى لا بتمنى رواية دائما باين إن كانت أنا bukhari ya kata muslim ya kawo ta sauran wurare an bin malik ya bada labarin cewa annahu qal kunna nusalli al-asr muna sallata sallata al-asr bayan mun kare thumma yace thumma bayan mun kare yadhhab adh-dhahib mai tahiya zai tahi ila quba zuwa quba kuma fayatihim wa shamsu murtafi'a zai je ma koba rana a sama kenan ba ta sadda ba ba ta yi ba an ce biyunka ta ta yi nisa kenan nan bangaren hukuncin guda ne da wancan da ya gabata illa nan kawo koba me yake za mu ƙara ilimi akan wancan hadisi na farko mu yi magana al'awali daga mil uku take farawa mil biyu zuwa mil uku haka sunan ƙuba ƙuba ta kai wajen goma zuwa sha biyu kuba daga madina kenan amma za a ta yi har wannan wuri bayan an yi sallar la'asar an ƙare duk da nan ɓangaren malaman hadisi sun yi manganu da yawa kan wannan ruwa ta malik cewa wannan ruwa ta imam zuri da imam malik ya kawo babu dukkan ruwa cikin motsa kai ruwa cikin wannan ruwa daga imam zuri ba wanda ya kama ya ambaci sunan qubahi imam malik tamanan kamar da muku wannan shi salim kware yayi takhriji ya samu ruwaya hatta imam zarqani ya ba malik goyon baya ba yalle abin da ya shahara a wajen mahi yawan almajiran zuhuri ba quba amma malik ba shi kadai ya kawo ruwaya ba kuma ta tabbata ahmad sunan quba kuran quba ta zo kenan anan menene kuran cewa kenan annabi kan ina ina sallar asar a farkon lokacinta wanda za a wannan tahiyya ta mil wajen kusan zamu da ke saboda kilo 20 kusan kilo 20 kuma rana tana sama bayan mun kayan da aka maka wuta shine kuma zamu doka anan sai wa haddathani an malik الربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا هم يصلون الظهر بالعشي shi qasim bin muhammad bin amin abubakar sadiq yake cewa ni na samu mutane ina kira shi tabi'in na samu kiran sahabbai suna sallar azhur bil ashi bi ashin mana da marice nan kalmar ashi tana tana harawa daga zawal amma tana shiga har lokacin bayan har lokacin ashi ne na an ce iya so ya kama na kurin me imam malik kurin cewa tabbacin shiga a zuwa ta shiga da kyau a zuwa ba ke wata dan shubu a shubu a kanta kenan an tabbatar da zawa da kuma a takaici wannan shine bayani akan lokaci sai kuma zai fara keɓance sallah lokacin na hita waqatul jum'a wannan ruwa da muka ambata hadisi ne mawqufi kuma sahihi ya inganta waqatul jum'a lokacin juma'a yaushe ne حدثني يحيى عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن عبي أنه قال كنت أرى تمثلة لأقيل تمثلة لأقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت انفسا فإذا غشيت انفسة كلها الزل, الزل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك ثم نرجع بعد س- بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى قائلة الضحى ثم فنقيل قائلة الضحى abin da yake ruwayar shi ma'ana abi su ke cewa kamar da baban shi malik ya bashi labari ya ce kuntu ara timfisatan li aqil ina ga timfisa wata kan ilma da hawa ko ta kurin shunhuda ina ga ina ga shunhuda al aqil bin abi talib na ga shunhuda al aqil bin abi talib a ranar juma'a tutorahu ila jidal masjid al gharbi ana shunhuda ta a katangar yamma ta masallacin madina ya ce fa'iza ga shekin fisa kulluwa zidu jida lokacin da inuwa ta katangar yamma ta rihe wannan shunguda ta aƙila gaba ɗaya daidai nan kharaja umar bin khattab sai umar bin khattab ya huto zuwa sallah nan mai shekarantar da mu kenan yin sallar juma'a bayan zawal har rana ta karkata an sami inuwa a jikin katanga idan aka ce ko da malawa ce aka ce wannan malawa kuma domin kun san ai a harshen madina suna kallon gusun a lokacin sallar suna kallon gusun kenan yamma tana tana damus to nan kenan inda yake ajiye tafin shi shi shi a cikin inuwar sai rana tun rana tana haka take fadawa kenan sai rana tarihi inuwar daidai da umar kyautawa ka kenan ba daidai zuwa da gab umar kyautawa ba bayan zawal sai an samu ɗan inuwa shi da amurka karantar da mu a wannan wuri kuma a nan mukan samu ƙarin ilimi cewa ashe rihabal masallaci masallaci ce ai kaga ce yi an mai shi muda a katangal yamma kuma inuwar rana ta rihe inuwa shi an taɓa inuwa a cikin daki kenan su sahabbai suna kiran dukkan zagayen masallaci haba a matsayin masallaci kaga an ce maka fa'aza ga shaitan fitata kullu hazzillu jida kuma ce ya tattara ila zara masjidil garbi ana shinguda wannan shinguda shi a inuwar katanga ta yamma kenan dama su haka ne ba wani sabanin su wajen magabata sabai annan sabai lokacin manzo Allah ya kawo masallacin shi katan duka aka kewaye gaba daya da san falankin shi da aka zagaye gaba daya da horko ya kaɗi kamar zaman yan ciyar kamar ɗaya cikin uku na masallacin sai aka mai rihi lokacin ana kallon arewa aka mai rihi a wancan ɓangaren sai gidan matan shi ɓangaren gusu na katangal sai gidan matan shi da wa aisha da wa da sauda don da ya hadis da mutu ya ɗarmi sauda tana gida aisha ta kuma aka abin da ba ta shiga ɗaki ba ya a madina ta a maka aka arman to amma da ya zo kenan gidan mata biye kenan a jikin katanga ta gusun yake da gidajen matan guda biyu ana aka yi su yanzu ana kallon arewa na sallah a wancan bangaren na arewa aka yi masallaci aka yi azamta aka yi rigi amma duka kewayen gaba ana kiran kewayen gaba da almasajid don hilo a kare ne saya aka zagaye to yanzu kenan duk wani abin da yake nana mai suna almasajid yanzu da aka juya kibla daga arewa bata makadis ta koma gusun makka sai aka bar wannan wuri ya koma kaman runwa ta huta ya ce al-suffa sai aka bar shi zaurin hutawa ne na al-suffa sai aka dawo shi yasa ya zamanto ɗakin sa Aisha zamanto gaban masallaci sai aka koma bangaren musul da aka kuma masallaci sabo sai an koma kallon zikir an an taso daga arewa an koma can duk da misa an sana sa a bar hili a cikin masallacin sai aka tashi sai aka rihe wani bangare aka rihe wani bangare na gusul ya koma sabon masallaci maimakon ta na arewa ka bar shi wurin hutawa ta irin so da basa gidaje na mace a wace alisun fakin nan nan shi ne ke da cikin masu kundin masan cewa kewaye masallaci masallaci nan kewayen wannan kar kai talla a ciki kar kai kasuwa a ciki magana kenan nan next da mu je ka kasa kayan saidawa a nan a wata can ƙohu bakin babe mai san albarka ta kasuwa ya je can bakin babe ya kaso shi sai ya ce kenan nan umar iya sallah a wani lokaci kun zama za mu ɗauka wanda dama wani abu ne sananne a makan sananne sai ka ce ƙa imam malik ya ce ƙala malik bayan mun yi sallah ta juma'a mun ƙare ya ce sun manar ba'da salatul juma'a fa naqilu qa'ilatud duha bayan mu juma'a mun kare za mu je gida mu yi barcin rana sai su tsaka nan bariki a je gida a yi barcin rana suna da al'adar barcin rana suna yin ta an bar juma'a bace ba hema sun tashi suke zuwa su yi sallah a zuwa to yanzu da juma'a sai bayan juma'a ake yin ta nan duk da yamsa mun san cewa iya daga cikin sunna ma barci rana ba laifi bane ba eh iya da cikin sunna barci rana iya da kyau ba kai lula ba eh shi ta kada da min adduha kamata alhajira kenan barcin garjin rana adduha na san lokacin wannan sallah lokacin wallahi amma ka ta adduha lokacin garjin rana tsakiyar rana سي وحدثني عن مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبي سليد أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العثر بملل قال مالك وذلك لتهجير السرعة لتهجير وسرعة السير نعم أبندا yake kawowa magana da yake so ya kawo maka anan Usman bin Affan na an gama Umar ko ya salla ga halin da ya salla inuwa tarihi dan tafi na zama kuma ci almal auha Usman bin Affan shi ma sallal juma'ata bil Madina ya salla sallar juma'a a Madina wa sallal asr bi Milal ya sallal asr a Milal a Malal Malal gari ne tsakanin Makka da Madina cewa tsakanin Makka da Madina yake ya ka ce amma ya kusa da madina an ce kilo goma mil goma sha bakwai daga madina mil goma sha bakwai kenan mu ce kusan za mu ce kilo ishirin kilomita talatin wata da kafin zakwai ya talatin zakwai talatin don shi mil guda kilo ɗaya da rabi ne misali yana ɗan ɗara kaɗan to aka ce sha bakwai sha bakwai kuma ga kilo takwas za mu ce ko kilo takwas da rabi ka kilo kinan wajen 24 da rabi ko kuwa eh ga kilo 17 ga kilo 20 da da da biyar da rabi kilo 25 da rabi kenan to bayan sun yi ya yi juma'a ya kare zai je malal ya yi sallar la'asar a can ka kenan nama shi ma dai kenan iyayen a zuhur kai juma'a da wuri shi nan imam malik ya ce wa zalik littahajir saboda yadda ke da garjin rana kuma wa sur'atu sayr kuma yana gaugawa wajen tahiyar wannan magana ce sanan ayyuka masalar domin mun sai wace magana akwai maganganu masu ganin kuma sun tabbata juma'a tana halitta kahin zawal kwar kahin zawal juma'a ta yi illa mahi aiki ne aka yawan aikata ta haka manzan Allah ka sahabbai sun yi aikata ta a lokacin bayan zawal lokacin azur amma ta tabbata kayan zawal daga manzan da Allah sallallahu alaihi wasallam illa abin da ya kari ne yawan yi ne shi za ka iska kawan maganin su da waɗannan yawan aikin sahabbai wannan khalifofi sun yi ta bayan zawal amma wai yin ta kayan zawal me yasa ake maganar ko sabanin malamai kan cewa idan idi ya dace da juma'a an aka yi iri ba sai an yi juma'a ba ai saboda tare irin kowace lokacin suna ana iri kowace a lokacin da ya wata kenan an aka yi iri an dauke juma'a haka magana sallar juma'a ran idi da ya idi kada ce to yawa idi ya gamu da juma'a sallar biyu ta gamu wanda mai so ya dawo amma ma zabi sallah amma mai so ya dawo wanda bai dawo bai ne komi wanda bai dawo juma'a ba saboda an yi idi shi ta kenta wannan hujja ce wanda suka yi sallar juma'a kafin zawal wani lokacin wallaha ne baka musu inkari ce lokaci bai ba suna da madogara tabbatatta sai wannan daidai ruwa ya ce hadisi ne makufi hadisi na hasan kuma shi wani makufi na ma hadisi na hasan sai babi na man adaraka raka'atan min salah me matsayin wanda ya samu raka'a daya a cikin sallah sai imam malik rahimahullah bai yanke hukunci ba bai ce maka ba a darka sala kullum sannan kuma samu sallah ba kullum ya maka me matsayin wanda ya samu raka'a daya a cikin sallah ko ce ce ba sai imam malik ya kawo na ruwaya hadisin da bukhari ya kawo muslim ya kawo haka wasu wurare yace haddathani yahya an malik an ibn shihab an abi salama bin abdurrahman an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أبو ركب اللابان سوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أدرك ركعة من الصلاة دون وندا يرزكي ركعة لا تسلل العصر فقد أدرك الصلاة يسم كي alasar ba man adaraka raka'atan min sala duk wanda ya samu raka'a daya ta sallah to ya riski wannan sallah nan ya tsaya kuma alƙashin wannan ai bayan mun karanta magana wanda ya samu raka'a kayan la'asar ta faɗi a saman asar wanda ya samu raka'a kayan asuba kayan ta hudu ya samu sallah asuba ko to nan me ya kawo wannan magana ta maido da maganar wanda ya samu raka'a kuma ba a mata ko ta sallah aka ce ya samu sallah shin yakan ɗaukan wancan zahiri wancan dama makaribe da kashi wancan dama abu na hili nan yakan ɗaukan wancan kuma yakan ɗaukan wani hukunci daban daga kuma ce yanzu muna cikin babar lokacin sallar juma'a kenan yanzu a juma'a dama wancan haka ne ba wani matsala in ka samu raka'a ɗaya ka ranta fada ya ka ci ko an ka samu raka ɗaya kayan ta hudo ka haika ciko ka samu duk da mai bayani ganganci ne annabi ya kiyaye ta sallar munafikai ce suke barin kayan ta faɗa gaba da faɗa su yi ta duk da ka samu amma irin sallar munafikai ce ba a samu dan ce ba a samu raka ɗaya ka ce an bari in sallar kusan faɗa rana dan na samu raka ɗaya annabi ya wata suna su iya cikin sallah ta munafikai annabi ta sallar munafikai za su yi jata sai can kusan faɗa rana su tashi su buga su ci an mun samu sallar kinan ba a san jinkirinta da gangan ko da ka same ta amma idan haka kokarin ka samu raka daya ba a ci baka sallah ka samu sallah illa a cikin matsala to yanzu nan misalin zara juma'a ke ka samu raka daya ta juma'a ka samu sallar juma'a gana kenan fa ka samu juma'a zai ka ci ko saura raka ta amma ka samu karshen an ta suna garku ka karshe misali ba san raka ɗaya ba sai ka yaka ci ka hudu gurin yaka hudu gurin sai ka zarce ko yaka raka hudun ka ba maganar juma'a to ne zai juma'a an yi raka ta biyu an ta suna garku i eh yazo ya kafara shiga to shi ne na azhar zai eh haka korwa ta billahi bin mas'ud ta tabbatar da kana raka'a hudu zaka yi korwa zum amma ka samu raka'a daya sai ka ci ko raka'a ta biyu fatiha da sura kuma a bayyane kuma ka samu juma'a to nan ƙarƙashin wannan ake samun kuma maganar wanda ya samu raka'a ɗaya a sallah ya samu ladan jam'i wannan a malikiya a fiƙin malikiya in baka samu raka'a ɗaya ba baka ladan jam'i a wajen jamhur na malamai magabata a tasa habbai sukan ɗoki duk wanda ya samu wani yanki na sallah ya samu sallah cewa meye madogararsu domin nan da aka ce in kasa ana maganar samun sallah ka samu raka'a daya ko ruku za mu ce ka samu sallah za ana maganar fadala sai ta maganar fadala wannan ba ta fadala don fadala akwai ruwa cikin sunan abi dawud na mun karanta cikin katon na alwajiz ruwa da suka tabbatar da cewa ba ma raka'a daya ba ko ruku'i manzo ce duk wanda ya zo sallah irin wani ba danganci ba ka ka wani bai zo tsaye ka ka zo sallah ka zo an kare manzo Allah ce za a baka lada kamar da ka akai ruwa ta inganta cikin sunan Abi Dawud na man kanta hadisin cikin katabar da na alwajiz za a baka lada kamar da ka akai kenan fa da ke to ina ba na samu tayyama bayan haka su jamhur suna hujja da maganar ruwa da bukhalaka muslima kawo dogon hadisi na manzon sallallahu alaihi cewa fama adrakatum fasallu wa ma fatakum fa'timu haka manzon Allah ya fama adrakatum duk abin da ka riska kuma manzo Allah bai kayyade ba rizkar samun jam'i da wani abu daban cewa fama adrakatum karkashin wannan jamhuri suke kan cewa ko ta hiya ka samu ka samu ladan jam'i suna gaba wata madogara da za a hana ka lada na maka samu raka ba wannan za ka zo kan samun sallah har misali akan magana rizkar lokaci raka daya ko rizkar sallar juma'a amma ba a ce ba ana baka lada da ba samar kaɗe ba shi can ce fa ma adrakatun kunyin shi ya ce fasallu ka sallace shi wannan karkashin wannan ne da gima ta kazawa da kullum yan abu ne da kullum wannan ya cikin tambaya da ake yawan yin ta tambayar na samu raka'a biyu da liman na samu raka'a ɗaya da liman abu ne da kullum ba tambaya da ake yawan yin kamar nan da abu na kullum shi ake da mun yi masu bukai sun yawa shi za mu san dole a san abin abin ke yawa musu muke an san ko da neman ya fara ke zawa alkashin na wacce ruwayar na fama adrakatun fasallu wa ma fatakum fa'timu ke wani lafazin ya zo fama adrakatun fasallu wa ma fatakum faqdu kowa da malikiya sauran duka mazahir kowa ya da fa'timu me yake badawa abinda ka samu ka ciko kai complete in muka ce wajen mu ciko misali yanzu ke na samu sallar isha in mu ce gane abin da wai ka sha wahala sai ka ɗauki duk lokacin da ka zo liman ya sallah duk abin da ka samu da liman shi ne naka na harko ka sallah haka ka rike wani magana kyau duk abin da samu da liman shi ne sallah ka ta harko raka da ka samu yanzu me yake raka ta biyu ka sani sai ka kawo shi me yake ta uku me yake ta hudu yanzu misali mu samu raka daya sallar magarba me yake raka bi ta magarba fatiha da sura a bayyana ko a zamna a ta hiya ko a tashi a kawo mi fatiha kadai a asirce ta shi ne fatin isha ka samu raka biyu me yake raka biyu na karshe ta isha fatiha kadai kuma a asirce haka abin yake wani shi magana ta jamhur ko abin da ya kai gaskiya magana kuma ya sauki cikin al'amuran wani zai ce maka to ai ka bar fatiha ka bar sura raka biyu na karshe ai kai yanzu kai yanzu ka za ka tambaye shi yanzu mai bin liman sai ya zo liman ya yi ruku'i ya kai kabara kabar liman a ruku'i ka samu na kai liman ya ruku'i ka same shi ka samu raka ma ka samu fatiha ma ba ka samu fatiha ba sura ba fatiha ba ita ba amma ta kan sallai ba sura ba ka fatiha ma baka fatiha ma ba ta kan sallah kenan dalilin bin liman bin liman ya canza maka sallah yaka ce bawan Allah kakka muna wannan tawilin sai an bar sura wane ne a'a yanzu liman yake bi bin liman ya canza mun sallah eh kaka mai wancan tambayar in ka zo ana da ku yaya za ka yi ya ce a dalilin ta wannan ma dalilin liman ya sa kenan eh sallah ta kurin raka a bi akai bi nayi kurin sai in ci ko fatiha kadai a asirce a raka a bi ta karshe su mai matsala ta malakawa su abinda suke cewa faƙadu kalmar faƙadu cewa ramowa ya suka wani tawilin kenan ya an ramo abin da ya huce kenan ya an ramo misali na samu magarba raka daya kenan ramowa zai yi sai in ka fatiha da sura a bayyane in zama na ayi tayya kuma in ka fatiha da sura a bayyane na samu isharar ka a biyu zan tashi in ka fatiha da sura a bayyane a raka biyu sun ce ramowa za a yi jamhur sarmu da suka ce ai kunan kalmar faqadu ma bata dauka da kuke dauka wannan tawilin ku ne faqadu ta dauka alfin ya dauka mana da yawa cikin sun kwana sunna sun kawo alqadar magana a magana aiki ba abawon to wannan suka masa raddi anan babu wurin tawilin inda kuma ta matsala ga raunin magana ta malikiya malikiya sun ce faqadu ramuwa za a yi to idan muka dauki zahirin qada in ka samu magariba raka'a daya yanzu he ka ramo raka'a biyu fatiha da sura zungur ba zama to annan ne da malikawa da hanaf su suka ta kan wannan ra'ayin faƙadu ramowa ne a nan sai malikawa suka zagewa suka bar hanafawa suka ce a mun yarda banan a fa'al wa qadal aqwal me suke cewa su maliki a nan sun yarda a wajen aiki za a yi a ciko me suke a ciki kenan za ka yi kaman kaɗai ka sallah me suke ne sun sallah sama garba raka ɗaya in aka ce me yake ba sallah raka ta biyu zama ka fati a sura suka sun yarda wajen aiki a ciko amma wajen a kawai wajen kalmomi na karatu a ramu suka wani hannu ba suka ce a inda ka za wace kurin muna nan kurin duka hemi raka abin zauna aka samu garba raka daya hannu ba bisa zama sai raka abin zungur gaba daya su kuma malaka suka raba hanya suka raba kawa a takaice yan wakam sha wahala kurin hanya mahihiciya ga wanda ya samu liman yan wani ila su wace magabata ba a cewa an kai waccan maka sallah a illa ana menene yi kurin amma akan haka hanya mahi sauki ra'ayin jamhur cewa abin da ka samu da liman shi ne naka na farko kuran ka samu raka ɗaya sattar isha da liman na ka raka ta biyu fatiha da sura bai ne a yi tahiyya tashi a ka raka biyu a sace an samu garba raka ɗaya na ka raka ta biyu fatiha da sura bai ne an tahiyya tashi a ka fatiha kaɗai an samu garba raka biyu na ka raka ɗaya ta ƙarshe fatiha kaɗai a sace wannan shine abin da ya yi to yanzu muna maganar man adaraka raka'atan min as-salah faqad adaraka as-salah don da ya riske samu raka'a daya a cikin sallah ya samu wannan sallah rana ta da baka samu ka samu sallah juma'a ce ka samu raka'a daya ka samu wannan sallah ta juma'a an ka samu raka'a daya sai wa haddathani an malik an nafi anna abdullahi ibn umar ibn khattab كم جيد يا مثلا منكم كم تبعنا كنش أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتت إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة عبد الله بن عمر كيتشيوا إذا فاتك ركعة إذا ركعة لا إذا ركعة تهوشي كتسلى تو ونن يعني السجدة يعني الصلاة idan an kira sallah don bangare nata idan raka ɗaya ta wuce ka ta sallah baka samu raka ɗaya ba kina misali rukuyi to wannan sallah ta huce ka misali ka zo raka ƙarshe an taso daga rukuyi to mu ɗauka ma zahirin sujada sujada da ka samu ta wannan raka'a baka same ta ba baka da ita sai sallah sabuwa fulkura ko ne muke muka ɗauka sai sallah sabuwa hadisin sahihi mawqufi ya inganta amma mawqufi ne sai wa haddathani an malik annahu balagahu anna abdullah ibn umar wa zaid ibn thabit kana yaqulani man man adraka ar-raka'a faqad adraka as-sajda wa inna sabai guda biyu abdullah ibn umar zaid ibn thabit suna cewa duk wanda ya riski raka'a ya riski wannan sallah ko wanda ya riski ruku'i ya samu wannan raka'a wannan abu ne sananne duk da bangaren isnadi hadisin da ifi ne amma dai hukunci tabbatacce to ta hanyoyi daban haka abin yake kuma da mukan tana samun biyan bukata dan shi ba sahihi ne abin da ke hukunta guda ne samun raka'a samun sallah قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فات فقد فاته خير كثير abinda abu hurairah ke bani labari cewa man adraka raka'a wanda ya samu raka'a ta sallah ko rukuyi faqad adraka sajada ya riski wannan sallah kuma ya samu wannan raka'a wa man fatahu qira'atu min alquran duk wanda karatun fatiha ya huce shi a sallah kai misali ka zo ana ruku'i ka samu wannan raka'a amma faqad fatahu khairun kathir alkhairi mai yawa ya huce ka san fatiha ba amma ka samu wannan raka'a illa bangaren isnadi hadisin da ifi ne kuma kufi ne sai bab ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل باب مغنر da ta zo kan meye ma'ana duluki shams da ghasaqil layl hadisin warko mawqufi da kuma sahihi ne حدثني يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها abinda abdullahi bin umar ke bada labarin cewa ke kaman fasarawa ai Allah ya ce aqimin salatul duluki shams ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr na fajr kana mashahuda ko Allah ya ce aqimin salatul duluki shams ka tsaye da sallah da duluki shams to me ake nan duluki shams shi ke tafsir ana ce mailuha kenan ku tsaye da sallah ta azuwa an ce a wannan aya an samu lokacin salloli guda biyar gaba daya ku tsaye da sallah a kai misali da duluki shams ku tsaye da sallah daga karkatar rana shi ne duluki shams kenan ma duluki shams kenan mailu shams ku tsaye da sallah daga karkatar rana za ta ran ta karkata a nan za a samu azur har zuwa al'asar shi ne ranar kayan ta karkata daga tsakiya ya ce yi kuma ila gasar illai haka kuma ku tsaye da sallah a mai gasar illai duhun dare an aka samu magariba da isha a cikin gasar illai ya ce wa ƙura'an alfajar an kira ya sallah a sauran ƙura'an alfajar ganin sallah ce wadda ake tsawaita karatu a cikinta ko ambatar abu da wani bangare daga cikin shi ƙur'an fasar ta kana mashahuda don sallace da malaku suna halartarwa kenan wannan yanzu anan kuma mun samu na fasara ga abdullahi bin umar me ma'anar duluki shams ya ce mai luwa daga rana ta karkata da tsakiyar sama kaga dai anan imam malik ya kawo maka hujja a zuwar na shiga daga karkatar rana daga tsakiyar sama kaga anan babu karye daya babu karye biyu babu uku haka duka da ka dauka namu na nan suka shahara anan na malikiya zaka samu kurin sallar azhur za a ce ba'da zawal qur'an sai ka sa wa'ai nan aka samu karye biyu amma maki zaka ga nan Najeriya ya karye biyu kurin Allah ya ji kan kuma rahimu Allah kuma Allah ya ji kan kuma rahimu Allah cikin bayani da yake na gane kuma gaskiya ya da gaskiya magana shi ta yi abin da ya kawo sallah ƙarfe biyu turawa su suka zo da mantar idan ana aiki a wajen turawa ba a tashi daga aiki ya ƙarfe biyu a wancan zamanin ƙarfe biyu ka tashi daga aiki kenan ƙarfe biyu ba ba tashi da aiki a sallah shi ne abin ya zo ya zama jiki ƙarfe biyu a zafar da aikinsu suna tashi suna barin aiki a ƙarfe biyu na rana ke duk wanda ke aiki ƙarƙashinsu ya dawo gida to shi wace turawa shugabanni kaga sarakuna sa ciki ko dole mai wani aji a gari ya ciki sai daga nan aka samu gane kare amma ba ka babu wani hujja madogara addinance kun za ka riƙe a ina ka samu kare zai ga maka kun zai ce ina tana ba na al'umma ko haka muka ana yi ko wani malami ne haka muka ko ana yi kenan ba magana biyu ko ɗaya ko uku ko ɗaya da rabi kurin karkata ranar tsakiyar sama bayan ta karkata kuna da zaɓi illa kullum akwai fadala ta farkon lokaci kwan duwan da ya da farko ya samu fadala ta farkon lokaci ta gaugawa amsa kiran Allah amma a cikin amin biyar a baya annaba ce duwan daga nan zuwa nan daga tsakiyar rana zuwa kahin na ta shiga kayan sallah a lokaci amma ba ka da fadala ta farkon lokaci kuma kan mu tsaya kullum a lokaci guda gaskiyar magana me yasa kullum mu tsaya kullum mai sallah magariba kare shidda ai ba kullum kare shidda ka ga dai ko kullum kare bakwai an da yake ana kallon nan ga sanin durun na kallanta amma ita wani to yadda ka san ka canza kai sallar la'ar kai sallar magariba kare shidda wata ran yanzu kai ta bakwai shidda da rabi yanzu wata kai ta bakwai ma to sai ta ma wancan haka ya kamata a mata sai dai ne yadda muke canza maka za a wani kwasa magarba haka asuba yadda muke canza asuba wata ran ƙarfe biyar wata ran shidda ba goma wata ran shidda yanzu biyar da rabi misali ita ma san duk sallah kowace haka kamata a mata kowace sallah tana buƙatar canjin lokaci ba ka kanta kurin a ƙasar kullum wuri guda kurin kullum ƙarfe kaza wannan kuskure ne ba a yin kullum ƙarfe kaza suwa to wai yawan da suka canza su ma sun su canza su sun canza kai ba kai ba yanzu misali a zuwar a wajen ƙarfe biyu da kwata misali ta yi ba canza ba canza ba wata ƙarfe biyu kai wata misali sha biyu da kwata ta yi ta kwata ta yi hada goma wani lokaci sha biyu da rabi ashirin ta yi wani lokaci ma yadda kai sha biyu hada arba'in kenan ko na canza ki ko na canza ki yanda wannan ta canza magariba asabar ta canza ita ma dole a canza al'asar a canza a zuwa duk ɗaya ne ba su bambanci da haka nan kakka soke masu yin kare biyu in ka gana ga kullum kare da ya fi kare duk ɗaya ne suka samu suka su duk uku ɗaya ya ce ya ce jami'ul wuqut yanzu a shekai wa haddasani an malik an daud bin husayn qala akhbarani mukhbir anna abdullah bin abbas kana yaqul duluk الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته ظلمته shi abin da nake wani ruwa ta abin da aka samu labari malaka ya ce abdullahi bin abbas ya ce kamar da aka ce eh kamar da aka ce ya ce duluku shams idza fa alfai'u idan inuwa ta karkata shine duluku shams sabanin nan da ce mailuha karkatarta wannan ruwa ta abdullahi bin ta zama in ta inganta amma wannan sinadin bai inganta ba balle ta karo da wancan mu samu matsala kan shi وغسق الليل اسمه امام فسر ما غسق الليل اجتماع الليل وظلمته شنو تارو حدوار دري ددغون دري kaga ce haka kenan hira ya duhu kenan gaskiya da ruwa tana da matsala wajen istinadi ina ga ko akwai saura اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد نزل لك بابين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته